la tusri fi talaq kar ka yi gaggawar sakin matarka ya zamanto a sakin da za ka yi ya zamanto duk wanda ya ji ya san cewa ka gama mata uzuri ka gama mata uzuri ka yi iyayinka shekara da shekaru ko wata da watanni kana nuna mata yadda za ta gyara da yadda za ku zauna lafiya taƙi shi kenan wannan kuma babu yadda aka iya domin saki halal ne a musulunci sai dai ba a bukatar shi to amma haka kawai karamin abu da babban abu ka saki matarka wannan matsala ce kwarai da gaske matsala ce wanda yanzu idan muka tattauna wa la'alla za a gane girman matsalar saboda za ka ji maganganun malamai da suka yi dangane da illar da ke cikin yawan saki ko gaggawar saki Allah ya sauwaƙe malam yace tazbutu wala takum mimman yutalliquna azwajahunna bi sababi naqsil milhi fi at'am kar ka zamanto cikin mutanen da suke sakin matansu kawai saboda ta yi karancin gishiri a miya kaga malam yana so ya nuna mana kankantar abubuwan da mutane suke sakin matansu a kansu kawai don ta yi miya gishiri bai isa ba ko ya yi yawa wannan kawai sai ka ce je kina sake ki wannan matsala ce dan daga ƙarshe za ka yi nadamar haka saboda haka ya ce kar ka zama cikin waɗanda suke sakin matansu kawai don ainihin wato gishiri ya yi kaɗan a cikin miya to kamar yadda na faɗa satin da ya wuce wannan misali ne guda ɗaya malam ya kawo amma akwai misalai da yawa na ƙananan abubuwan da suke sa mazaje suke sakin matansu wani akan ashana sai saki matar shi ko ashana wani akan naman miya kaji shugaban mayun gombe state kawai ya kawo ƙwaya goma ita biyu yaransu guda biyu kowanne biyu za a samar hudu to sai aka rage ɗaya aka sa uku ko aka rage biyu hima aka samar biyu sai ya sake ta akai dan me yasa ta rage guda biyu to ƙananan abubuwa irin waɗannan bai dacewa mutum ya saki matar shi akai to amma wasu suna da wannan gaggawar to kuma su ne suke nadama daga ƙarshe aw inda kulli sagiratin aw kabira malam yace ko kuma akan kowanne kankantar abu da kowanne mai girma wato abun guda biyu ne akwai wanda duk karamin abu sai ya yi faɗa ko ya nuna wannan abun ba kyau to gare shi da sauƙi tun da hi ba saki ba ne bahaushe ya ce wai gyara kayanka bai taɓa zama mai ba sauƙe mu raba amma wanda daga an yi abu zai yi saki wannan matsala ne na fata an fahimta saboda haka a kiyaye Allah ya faɗa mana a cikin suratun nisa'i aya ta sha tara yace fa in karihitumuhunna fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khairan kathira idan kun ki su to akwai yiwuwar ku ki abu kuma Allah ya sa alheri mai dimbin yawa a cikin shi ina fata an gane wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya faɗa cikin wani hadisi yace la yafruku mu'minun mu'mina wani mumini baya ki ko ya kyamaci wani mumi wata mu'mina yasa a ƙarashin hadisin yace in kariha minha khuluqan radiya minha akhar idan ya ƙi wasu ɗabi'u tattare da ita to ai kuma zai yarda da wasu ɗabi'u tattare da ita ba wani ɗan adam ɗin da ba shi da alheri ba shi da sharri kowane ɗan adam da ka gani yana da matsala yana da alheri to an tahirin jayar da ɓangaren alherinsa ake akan matsalar shi dama abubuwa ne guda uku na farko mu zamanto masu saurin uzuri uzuri in the sense that duk lokacin da aka yi ma ba daidai ba to ya zama kana gabatar da cewa wannan abun ba ganganci ba ne kuskure ne to yayin da kake ɗaukar abubuwa cewa kuskure ne ba ganganci ba zai taimaka wajen ka me ka yi wa wanda ya maka uzuri to ya zama to wannan yana daga cikin ɗabi'ar mu sannan abu na biyu taqdimul hasanati ala sayyi'ati mu dinga gabatar da kyawawan abubuwa da suke faruwa da iyalanmu sama da munana idan ka kirga ka ta yi alheri guda ɗari ta yi kuskure guda casa'in da Allah da alherin da sharrin wanne ya fi yawa alherin ya fi yawa to kai kai haƙuri duk da cewa casa'in ɗin su ma suna da yawa amma dai ba su kai alherin ba to ya zamto muna muna muna muna muna musu uzuri kuma muna gabatar da kyawawansu akan munanansu an gane magana da kyau ko abu na uku shine wato ƙoƙari wajen haƙuri da juna idan an yi kuskure haƙuri akan in an maka ba daidai ba ko ta ka mata ba daidai ba to wannan duk yana daga cikin abin da ake bukata tsakaninmu da iyalanmu wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam wakila wasu malamai suka ce inna abghadul halali inda Allah talaq halal din da Allah baya so yake kyamata shine saki shi yasa ma malam yace wakila domin hadisin bai inganta ba bai ce annabi ya ce ba sai ce wakila an ce wasu ila hakimun limaza ya karahu Allahu talaq an tambayi wani mai hikima dan me yasa Allah yake kin saki qala sai yace li anna fihi kharabul lul buyuti domin a cikin saki akwai rusa gida ‘ya'ya sun taso sun girma da uwarsu a gidan lokaci ɗaya akan abin da bai taka kara ba balle ya karya ka ce tafi nasa keki to ka rusa gidan na fata ana fahimta saboda ka dole a dinga haƙuri kar a dinga saurin saki wata shiridun lil abna da kuma tarwatsa yara da watsa su wa qala akhar at-talaqu narun fahdar an tuhrikuka wani daga cikin magabata ya ce saki wuta ne ka yi taka tsantsan kar ta kona ka na fata an fahimta ka yi taka tsantsan kar ta kona ka to kamar yadda aka umarci maza kar su yi gaggawar saki to ke ma kuma haka aka umarce ki kar ki dinga neman saki a gurin mazajen namijinki domin wasu matan su suke jawo sakin kuma ka ji mace ta ce in kai dan halal ne to ka ban takarda ta sai ce a ni kwa dan halal ne wallahi kin san fa abin da ake nufi da in kai dan halal ne ma'ana in dai auro mahaifiyarka aka yi aka ba da sadaki aka yi salati goma ga annabi aka ce ni wani ina nema wani auren wance ya ce to ni wani na aurar wa wani wance aka yi alfatiha aka shafa in dai kai dan ta wannan hanyar ka zo to ka ban takarda ta to kaga kin ba da takardar ya nuna kai ba ta nan hanyar ka zo ba ko ko ba haka bane ba da takardar kuma ya nuna kai ta nan to ne zaka zaba a ciki shi yasa sai kaga mutum ya fusata ya ta'azzara ko ya dugunzuma ya yi sakin yanzu wa ya jawo sakin da Allah ita ne ta jawo wata fa za ta iya tara kofa ta ce ba za ka fita a ɗakin nan ba wallahi sai ka ban takarda ta ita da ta tara kofar fa fi ga ce fa wai kazar matsiyata inda zai yi haka da hannu ya mauje ta to sai an kira yan kwana kwana su dauke ta a gurin amma wai haka za ta tara kofa wai ta ce wai ba zai fita ba sai ya bata takarda akwai wanda za ta yi wa mijin text ta ce rafline din da nake bukata kawai shine saki na ni na ga wannan matar ta bar test ta rurruga mishi ashar ta ce kawai abin da za ka yi ni ka burge ni shine ka bani takardata to shi yasa wasu masu hikima idan abu ya kai ga wannan matakin sai su yi wani abu wanda zai sassauto da abun akwai wani mutum da na sani abokinmu ne matarsa ta yi dinga bala'i sai ka sake ni sai ka yi waye sai ka yi waye sai ce ina saki ke so ta ce eh ce an gama sai ɗauko takarda to ɗalibin ilimi ne sai rubuta takarda da larabci sai zama duk gidansu daga ita har mai dattin hular duk ba sa jin larabci an gane magana da kyau ko ya rubuta sunansa da kwanan wata da komai sai bata wallahi tallahi kafin ta bar gidan hawaye har kan haɓata har wuyanta taɓa-taɓa hankalinta ya tashi ta ta nema ta kai gida aka karba aka duba mene ta ce ya sake ya sake la ilaha illallah kowa sai kuka la ilaha illa anta yanzu nan duk hankalin kowa ya tashi to me ya faru kusan kwana biyar ka san matsalar da take faruwa galibi idan an samu matsala tsakanin bangaren mata da bangaren miji to kowa sai ya fusata sai waɗanda Allah ya sa suka nutsu dangi sai a shari'a ɗan matsiyata ɗan marasa albarka ɗan waye-waye aka dinga ruga ashar maimakon kowa ya nutsu wallahi ku ba su sati biyu sati uku ba ku san lokacin da za su fara da- waya da juna suna neman sulhu ba haka ne ko ba haka ba ka ja bakinka kawai kai shiru ka ce Allah ya daidaita ku shi kenan amma duk wata kafa hira a zagi uban shi a zagi uwar shi a zagi yayan shi a zagi baffanunsa wallahi ba zai haifar da alheri ba ku bari za a so a samu wata kafar da kowa sai ya ji kunya kuma in aka yi wasa to me ya faru an ajiye takarda kowa ya ɗauka saki aka yi kawai sai ga wani ɗan uwansu ya zo gidan shi kuma ɗalibin ilimi ne ana ta hira yace a'a ni ya naga wanta ne a gida kan suka ce ai sun rabu da mijin sun rabu ka ce kwarai da gaske sai ya aka yi haka sai wallahi kaji kaji mutumin nan bahi da kirki ba wanda ya gaya kuma tun ranar da ya sako ta har yau bai zo gidan ba ba wanda ya tunkara ce kai to abu nan abu dai bai yi ba sai ce a bani ina takardar sakin ya faɗi wani dalili da ya sa aka ce to gata nan takardar ma da larabci ya rubuto ta zan ya nuna mana mu ba mu san me muke ba ya ɗauke mu jahilai yana jin cewa da larabci ya rubuto wala tun kafin ya karanta sai ya fara salati ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya ce a kawo min takardar nan kawai ana kawowa takarda bude ya ce bismillahir rahmanir rahim innal hamdalillah ka san mu dama da innal hamdalillah aka aka san mu inni arsaltu imra'ati fulanatun bintu fulana ila ikhwaniha liyajlisu ma'aha wa ya'izunaha ala annaha fa'alat li kaza wa kaza wa kaza wa ana ala tariqi insha Allah ni wana wana wani na aiko matata ta dawo gidansu saboda mun samu saɓani tsakanina da ita su yi mata wa'azi su yi mata nasiha ni ma kuma ina kan hanya in Allah ya yarda sai ce a'udhu billahi ka ce me ya faru ce ai ba saki bane la ilaha dama ba saki bane yace wallahi ba saki bane yace cewa ya turo ta ai mata nasiha kuma shi ma yana kan hanya sai wannan ta ce ni kan ranar da aka takardar na ma me na faɗa ce aikin ce Allah ya tsine mishi a haka na faɗa dan Allah ka ce kowa sai fara tuno me ya faɗa lokacin da aka aiko takardar wannan ta yi ashariya wannan ta yi zagi wannan ta yi kaza wannan ta yi kaza to kun ga matsala yasa in abu ya faru irin wannan a dinga nutsuwa ka nutsu a zaunar da yarinya a yi mata faɗa a nuna mata cewa kuskure ne ta samu matsala da mijinta har ya kai ga sakinta ba daidai ba ne kar ta yadda haka ta dinga faruwa shi ma a yi mar nasiha a nuna masa bai dace ya zama kalmar saki ta zama ita ne last solution ɗinsa ba kawai daga an masa abu ya ce ya yi saki to masu hikima ko da matan sun nemi irin haka ba sa yi sukan bi wata dabara da wata hikima su gani akwai wani hi kuma da matarsa ta tare hito ta fi karfin shi ta tsaya bakin kofa ta ce wallahi ba za ka bar ɗakin nan ba sai ka sai ka ban takarda ya ce ina dai takarda kike so ta ce kwarai da gaske ya ce an gama ya ce mu koma ɗaki mu zauna ta ce a ni ina nan bakin kofa ka je ka rubuto ka kawo sai ce to shikenan ba yadda ya iya in yace zai mangaje ta bai isa ba kakkarfa ce sai ya koma ɗaki ya ɗauki biro sai ya kyas kyas kyas kyas ya gwale gwale irin na yara kamar rubutu sai ya nannaɗe ya nannaɗe sai ya zo ya ce to tunda takarda kika ce in baki kin san dai takarda ba abun kirki bane a ce mace ta nemi saki a gurin mijinta ta ce eh ni dai abun kirki ne a gure yace tace yace to ni ba abun kirki ne a gurina ba dan haka ni ba zan baki takarda hannu da hannu ba saboda ba abun alheri zan baki ba sai wurga takardar ta bayanta zakar gida yace ga ta tanki da yake dauka tana fita sai ya fita da gudu shi kuma zai bi nan wallahi sai da ya je bakin kofa ya ce wu na mata wayo sai ya fita a guje sai gidan babanta ya ce dan Allah ku kawo min dauki wallahi za ta dake ni Allah ta fi karfin shi to ba yadda ya iya da haka ya samu ya dabara ya gudu to akwai masu hikima wanda suke mai da abu wasa idan rigima ta taso ka gayyato farin ciki a cikin rigima kar ka dinga gayyato wato a fushi da bacin rai duk da cewa ɗabi'a ce kowa da yadda Allah ya yi shi to amma dai dole ne mutum ya dinga haƙuri yana sassautowa saboda ita rayuwa ana buƙatar sassautawa Allah ya shiryar da mu saboda haka a saki mummunan abu ne ba a buƙatarsa da haka ya ce saki wuta ce ka yi haƙuri kar ka bari ta ƙona ka wa da khala madaniyun basara wani ɗan madina ya shiga garin basara fata zawwaja fiha imra'a sai ya auri wata mata a garin basara summa hasala bainahuma sharrun ana nan a zaune sai wani abu ya faru tsakaninsu da ita faqala laha sai ya ce mata anti taliqatun adada sha'ara ra'asiki na sake ki yawan gashin kanki ka san akwai masu cewa na sake ki saki ɗari biyu da hamsin da biyar kai ka ji hadda wata biyar a sama kai ka ce kuɗi ya bata ina ma ka ce dubu ɗari biyu da hamsin ka bata na sake ki adadin gashin tinkiyarki to shi kuma sai ya ce ya sake ta adadin gashin kanta don Allah wa ya san adadin silin gashin kai jama'a aka ba ki kirge ko da biyan ki za a yi bayan kin gama a ce kowane ɗaya dala ɗaya ki kirga su aikin haɗu da aiki kafin ki ci wannan dalolin za ki zuma faƙali sai ta ce masa ƙatalakumullahu ku dai mutanen madina sha'aninku yana da wahalar sha'ani saboda maganan an fassara ta direct translation zai zama mummunar magana kuna da wahalar sha'ani ya ahalal madina ya ku mutanen madina tusri'una talaka daga cikin ɗabi'ar ku kuna yawaita sakin mace kawai abin da bai kai ya kawo ba kawai sai ka saki mace ta ce sha'anin ku akwai wahala sha'ani ina fata an fahimta malam ya kawo wannan ne saboda ya tsoratar da mu dangane da wanda suke ba da adadin saki mai yawa sai na sake ki saki ɗari na sake ki saki dubu na sake ki saki malala gashin tinkiya makarar kirge duk wannan bai kamata ba Allah ya sauwake To wannan shine bangare dama na faɗa muku farkon littafin nan. Littafin nan Malam Siddiqul Minshawi ya yi shi ne bangare biyu. Bangare na farko shine nasiha ga wa mazaje. Wannan bangare nasihar mazaje ne. Bangare na biyu shine nasiha kuma ga mata. Don haka duk nasihun da aka yi a baya sai dai kawai da muka zo mun yi dabara. Maimakon idan mun yi nasihar ga mazan sai ta tsaya iya nan zai zama abin ba hikima. Sai mu taɓo bangaren matan ma. to nan kuma ɓangaren mata ne idan muka yi nasiha ga matan sai mu dinga taɓo ɓangaren mazan haka za a ci gaba har a kai ƙarshen littafin insha Allah amma littafin ɓangare biyu ne ɓangaren farko nasihar maza ɓangare na biyu nasihar mata so mun gama da ɓangaren nasihar maza yanzu za mu shiga nasihar mata kaifa takhtarina zawjuki yaya zaki zaɓi miji in ba ku manta ba darasin farko shine ya namiji zai zaɓi mace a wancan babun to a wannan babun kuma ke mace ya zaki zaɓi miji an gane malam yake cewa ahsini ikhtiyari zaujiki ke mace ki kyautata wajen zabar wanda zai zama mijinki ki yi kokari ki tabbatar da cewa kin kyautata wajen zabar wanda zai zama mijinki yace fa innal hayata zawjiyya la tadumu illa bit tafahumi wal hubbi wal ithari domin rayuwar aure ba ta dawwama sai an samu fahimtar juna an samu soyayyar juna an samu fifita juna da mutunta juna wannan ba zai yiwu ba a yi soyayya a yi aure ba wannan labudda mata ta mutunta miji labudda miji ya mutunta matar shi wallahi idan dai ba wanda yake mutunta dan uwansa ko wani bangare baya mutunta wani bangare to ba za a zauna lafiya ba wannan ita ne ka'idar musulunci ba za a zauna lafiya ba qala annabi sallallahu alaihi wa sallama yu'allimu al-fatata kaifa takhtaru zawjiha wa shariku hayatiha wa shariki hayatiha manzan Allah sallallahu Alaihi sallama yana yi wa wata mata nasiha yana ba ta shawarar yadda za ta zaɓi miji da kuma abokin rayuwa ya ce idan ja a kumman tarzona dinahu wa khuluqahu idan wanda kuka yadda da ɗabi'unsa kuma kuka yadda da addininsa ya zo muku fa zawwijuhu to ku ɗaura masa aure da wa da wannan yarinya ku duba sai annabi ya ce dinuhu wa khuluquhu addininsa da ɗabi'arsa za ka samu wani yana da addini amma ba shi da ɗabi'a an gane magana da kyau ku to yana da matsala ya zamanto ɗabi'unsa suna da kyau yana mutunta kowa yana daranjanta kowa yana mutunta matansa yana mutunta iyayenta yana mutunta kowa ɗabi'unsa suna da kyau yana da haƙuri yana da zumunci yana da komai dai na ɗabi'u masu kyau to haka kuma yana da addini zai karanta ƙur'ani da kyau zai je sallar jam'i zai yi azumi duk abin da addini za ka same shi a ciki to wannan shine mutumin da ya cancanta a bashi mata to amma abin tambaya irin wannan matan suke aure kawai don kana da ɗabi'u da addini ya su aure ka musamman a wannan zamani namu ai idan ka ji yarinya ana cewa ai yarinya kin yi sa'a ashe ke yar albarka ce to ta samu dan NNPC ne ko kuma CBN babban bankin Najeriya maɓuɓɓugar kuɗi ko kuma wani kasurgumin ɗan siyasa ko wani babban ma'aikacin gwamnati to in ta samu wannan shine dangi zaka zana cewa ai ta yar albarka ne yarinyan nan kai yarinyar nan ta yi sa'a wallahi amma idan aka ji wani aran ma ne aran momi kuma aikin gafara haka suke muku haka suke mana ce to sai ki yi haƙuri sai dai ki ta haƙuri fa to nan kuma taken kenan sai dai ki yi haƙuri ma'ana kin yanko ba daidai ba kin yi sara ba kan gaba ba can ana cewa 'yar albarka ce nan kuma ana cewa sai dai ki yi haƙuri to wannan yana daga cikin abin da yake faruwa wanda kuma shi duke nan da kuke gani fa nufi ne na Allah mai kuɗi na iya talaucewa talaka kuma na iya yin kuɗi da labarin muku tambaya da ke aura cikin daɗi daga baya a samu matsala da ke aura cikin matsala daga baya a samu daɗi wanne ya fi gara aura cikin matsala daga baya a dace to in kika auri mai kuɗi ko mai hali akwai yiwuwar Allah ya talauta shi domin kuɗin da ya riga ya yi shi to in kika auri talaka kuma da akwai yiwuwar Allah ya masa me ya masa kuɗi to shi yasa masu hikima suna fifita addinin mutum ne da tarbiyyarsa da nutsuwarsa da sanin ya kamatarsa wannan su ne masu hikima masu sanin ya kamata masu nutsuwa wanda Allah ya taimake su suka jefa suka taɓe to amma idan kika zamanto kina kallon abin da ke faruwa kuma galibi ku mata mazbab matsalar ku shine kukan kalli yanzu ne ba kwa tunanin mai gobe za ta haifar galibi matsalar da take faruwa da ku kenan maimakon ki dinga tunanin to yanzu fa kaza amma na san gobe me zai faru mijinkin nan idan ma'aikaci ne Allah na iya sa ya samu promotion idan dan kwangina ne Allah zai iya bugo masa wata mai kyau mai karfi ya zo ya haye rana ɗaya in dan siyasa ne Allah zai sa a bashi wani political appointment babba ko kuma ya je tsaya wata takara ba a taba tsammani ba kawai sai a ji ya ɗare duk abin da mijinki ke ciki na talauci akwai yiwuwar Allah ya ɗaukaka shi ta inda ba kya zato to ki ta masa fatan alheri ki yi haƙuri amma kuna ganin yanzu yanzu ne ai akwai sai ki yarda ki tafi baki san me za ki samu ba kuma daga baya kina kallon yanzu yanzu ne ai babu sai ki ce ba za ki aura ba baki san kuma Allah daga baya zai masa arziki ba wallahi akwai wata yarinya da ta gaya wani babban dan siyasa a garin nan ta ce babu kukan da bai yi ba a gabanta akan yana so ta aure shi wallahi ta yadda wani babba ne a garin nan na rantsi da Allah ita da bakinta take gaya mu ta ce har kuka malam wani sai da ya a gabana yana so na aure shi ni kuma na ce ba zan aure shi ba kuma ta ki ta ɓoye min ta ce kuma da gaske wallahi malam saboda ba shi da shi ne na kina aure shi ta ce yanzu kaga gashi ta ban isa in je inda yake ba wallahi tallahi kwabanda ta ce yanzu ban isa in taka inda yake in tsaya a gurin ba ban isa ba inda na yadda man ya aure da hida yanzu ni ne ake neman alfarmar gani ganinsa a gurina akwai wani yaro da na sani ɗalibi ne a nan maiduguri ya kammala wani hazikin ɗalibi ne kwan kansa yadda ka san magnet haka yake yana ja ɗan garin nan ne yanzu wala Allah in ya ji maganar nan zai gane da shi nake ya nemi wata 'yar babban wani mutum a garin nan aka hana shi aka hana shi yarinyar taƙi uwarta taƙi ubanta yana so amma da ita da uwarta suka haɗa kai suka ce sam uban kuturu ya yi kaɗan balle na makaho wallahi wallahi yaron nan babu irin hidimar da bai wa yarinyan nan ba amma a lokacin ya gama maiduguri ba shi da komai ba shi da aiki bai samu komai ba don haka suka ƙi yadda akai akai akai abu ya ƙi yana ji yana gani ya haƙura yana son yarinyan nan ya haƙura wallahi lokaci ɗaya kawai sai Allah ya ɗaukaka shi lokaci ɗaya Allah sai ya ɗaukaka shi ita kuma ta yi aure wanda ta aura ɗin sun samu matsala ta haihu ‘ya'ya biyu ya mata duka ya koro ta ina jin da cikin na uku ma in ban manta ba lokacin da suka yi aure har suka rabu shekara uku shi bai yi aure ba amma ya samu ɗaukaka wai tsabar rashin kunya yarinyar nan da ta haihu ta gama iddata da wane ne da wane ne sai gashi tana bugawa yaron nan waya tana cewa yayi hakuri ya dawo su yi maganar aure wallahi tallahi ya ce a ni ba zan aure sakon han ba wallahi tallahi sakon han ya ce a ya ce na gode amma a kai kaya kasuwa to wannan yana daga cikin matsalar ki dogara ga Allah ki rungumi lamarin Ubangiji ki yi haƙuri ki zamanto mai nema saboda Allah mai yi don Allah sai Allah ya datar da ke a cikin tafiya baki ankara ba kar ki dinga kallon yanzu kar ki dinga kallon abin da ke faruwa a yanzu ki hararo me zai faru gobe a hannun Allah komai yake biyadihi alkhairu wa huwa ala kulli shay'in qadir haka ne ko ba haka ba saboda haka wannan yana daga ciki da haka yake cewa illa taf'alu in ba ku yi haka ba ta kun fitnatun za a samu fitina wa fasadin azun da kuma barna mai girma yanzu fitina tana faruwa ko ba ta faruwa saboda an kya auri wanda suka dace a aura wanda annabi ya bada shawara a mata ba su mazajen suke aura ba wanda annabi ya da shawara a maza ba su matan suke aura ba don haka sai fitina ta faru a cikin doron ƙasa zaharar fasadu fil barri wal bahari ko bima kasabat aidin nas liyudhiqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'una wa qala rajulun lil hasan al basri wani mutum ya tambayi hasan al basri yace inna li ibna ibnatun ina da wata ya min ahabbin nasi ilayya yarinyan nan ina santa ba dan kadan ba ‘yata ce ina ƙaunar yarinyar nan ba na son ta bar gabana saboda tsabar yadda nake son ta faman tara an uzawwiju halahu wa kake ganin ya kamata na aurar wa ita ƙala sai wannan imam al-hasan al-basri yace wannan mutum zawwijha min man yattaqillaha azza wa jalla ka aurar da ita ga mai tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana wanda ya san Allah yake da addini fa in ahabbaha akramaha in har yana son ta to kwa za ka ga karamci da girmamawa haka ne ko ba haka ba saboda abu biyu suka haɗu ga tarbiyya ga soyayya ya ce to zai girmama ta zai kuma girmama ka a matsayinka na ubanta wa in abu gabaha in ma aka yi rahin sa'a baya son ta lam ya zulim to amma ba zai mai ba ba zai zalunce ta ba saboda ya san matsalar zaluntar mutum saboda yana da addini yana da tarbiyya kun gane magana da kyau ko idan yana santa zai girmama ka zai girmama ta in ku aka yi sa'a baya santa to akalla ba zai zalunce ta ba za ta zauna lafiya da shi amma yanzu ku duba ku ga idan aka yi rahin sa'a mutum ba shi da addini kuma sai ya zama baya son matar da ya aura da Allah wannan zalunci ne baya faruwa ya zazzage ta ya zazzagi iyayenta ya dake ta ya hana ta abinci ya hana ta ruwan sha ya hana ta sutura in ba ta da lafiya ya ki kai ta asibiti ai ta kai ƙara da kuka cewa baya ɗaukar ɗawainiyarsu kuma yana da shi saboda zalunci me dalili saboda bashi da addini aka ɗauki matar aka bashi bai san mutuncin aure ba bai san mutuncin matar ba Allah ya sauwaƙe waƙila li rajulin hakim an tambayi wani mutum mai hikima fulanun ya fulana wane yana neman wancan fa faƙale ce a musirun min aƙalin wa dinin mutum ne wanda an shaide shi yana da hankali da addini ma'abocin hankali da addini faƙalu na'am sai aka ce tabbas yana da hankali ƙala sai ce fa zawwijuhu iyyaha maza maza ku aurar da ita gare shi kar ku yadda ya kubuce kawai labari aka ba aka ce ai wane yana neman wanci ce tambaya kawai zan muku yana da hankali da addini suka ce kwarai yace kar ku yadda ya kubuce maza maza a ɗora musu aure fa zawwijuhu iyyaha kun ji masu hankali amma yanzu me ake tambaya a ina yake aiki kun ji hi tambaya yake yana da hankali yana da addini eh to a daura masa aure amma yanzu me ake tambaya ina yake aiki wata makaranta yi wanne course ya karanta nawa ne salarin shi na a kafa ya zo ko a mota Allah ya saka wa komanda wallahi mana har leƙowa ake ta windo fa a ga kai waye yanzu har komedi ake yi kaga an ɗora a facebook wai ya zo a mashin wallahi ba zan fito ba in ka sake zuwa min da wannan tsohuwar mashin din wallahi kaza ka wai komedi ake ana nuna wa mata kar su dinga auren talakawa ta kuma tana ta kalla tana kyalkyala dariya tana cewa eh wallahi mutum da tsohuwar mashin ya zo ya ce zai neme ka kin san goban sa yadda za ta kasance ne ba ki san goban sa yadda za ta kasance ba ba ki san goban sa yadda za ta kasance ba so don haka yana daga cikin abin da yau mata da iyaye kuma wani abin da zai baka mamaki wallahi a wasu lokuta har iyayen matan su suke dora su akan irin wannan layin kaga uwa ta zauna tana ta mitin da yarinya tana tambaye ta manemanta yaya suke idan ta ji akwai mai dan romo romo ba ruwanta da cewa ya san me yake ko bai sani ba sai ya ta jingina yarinya zuwa gare shi ta nuna cewa hi ya kamata ta dinga saurara hi ya kamata ta dinga hira hi ya kamata ta dinga bashi lokaci can sai Allah kuma ya juya shi wanda ake gudun kuma sai Allah ya ɗaukaka shi yanzu da mai arziki da wanda yake ba shi da shi idan kowa Allah ya ce zai mar canji waye zai more wanda ba shi da shi shi zai more to ba gara ki ɗauki wannan ba wala Allah in Allah ya mar canji shi kenan kin more ke ma amma shi wannan kika ɗauki in Allah ya canja shi shi kuma kin shiga uku hukiya anna nuhu bin maryam qadi marwa an hakaito wata magana cewa akwai wani mutum ana ce masa nuhu dan maryam qadi marwa wanda babban alkali na garin marwa arada an yi zawwida ibnatahu yana so ya aurar da yassa fastashara jaran lahu fastashara jaran lahu don haka sai nemi shawarar wani makocinsa majusiyan amma ba ma guje ne ba shi ma da addini don Allah bari ku ji alkali ne na musulunci sunansa Nuhu ɗan Maryamu yana nema ya aurar da ‘yarsa yana da makoci ba ma guje fa amma saboda hikima irin ta magabata wallahi sai zauna da yana neman shawarar shi ba ma musulmi ba ne ba shi ma da addini ba ma guje faƙala sai ya ce subhanallah ba ma gujen sai ya ce tsarki ya tabbata ga Allah tastaftuni wa anta tus yastaftunaka wa anta tas'aluni mutane sukan zo gurinka neman fatawa in sun ta rikice musu ni kuma ni kake tambaya ma'ana ya san girman mutumin kenan ya san malami ne alkali ne mai iya yi wa mutane hukunci in ta rikice musu ya ce mutane sukan zo gurinka neman fatawa da neman hukunci ni kuma yanzu ba ma guje ni kake tambaya akan ya za ka yi da yarka faƙala sai wannan mutumin ya ce masa ko wannan malamin ya ce masa labudda an tushira alayya lalle sai ka ban shawara me shawararka ina son aure da yarinyar nan me shawararka faƙalil majusi wannan ba ma guje sai ce wannan ƙabi ƙabi ainihin wato nuhu ɗan maryamu ya ce inna ra'isal furs shugaban fursawa kisra wanda ake kiransa kisra kana ikhtarul mala idan zai aurar da 'ya'yan shi yakan zaɓi mai dukiya ne shi ina fata kun fahimta shugaban kisra shugaba kisra shugaban fursawa idan ya tashi aurar da yashi yakan zaɓi mai dukiya wa ra'isun rum kaisar shi kuma shugaban rumawa kaisar kenan ba ana cewa kisra da kaisar ba manya-manyan shugabanni ne na kafirci a da ya ce to su kuma in sun tashi ya in ya tashi ainihin wato aurarwa kana ya tarul hasaba wan nasaba shi kuma yakan nemi ɗan dangi ɗan manya ɗan sarakuna ɗan shugabanni dan masu daraja cikin mutane shi yake aurarwa sai ce wa ra'isukum muhammadu sallallahu alaihi wa sallama shi ku shugaban ku annabi muhammadu kinga tunda hi ba musulmi bane he ce wa ra'isukum shugaban ku annabi muhammadu kana yaktaru dini hi kuma in ya tahi yakan zaba addini da tarbiyyar mutum ne sai ya ce a bashi aure sai ya ce fanzur anta bi ayyihim taqatadi dan haka ka je kai nazari da wa ya kamata kai koyi a cikin waɗannan guda uku ka duba kwamanda ba ma guje ne amma sai ya kawo mar abubuwan da ya sani yana faruwa a duniyar kafirci da musulunci kowa ga abin da yake dubawa idan ya tashi aurarwa banzan Allah kuma ga abin da ke dubawa sai ce to shawara ta ni ba zan ce ma ka buwana ba amma ka je ka duba wa ya kamata ka bi jama'a kuna fahimtar magana shi yasa dole ne mutum ya dinga auna al'amura yana nazari akan me ya kamata yi saboda haka kin ji malam ya ba da shawara akan zaben wanda yake mai addini a wanda kuma tun da lokaci ya tafi kuma dama ba mu zo da wuri ba dole za mu yi haƙuri mu dakata da ɗan abin da ya sauwaƙa saboda muna da uzurruka da yawa saboda haka sati mai zuwa za mu tahi tazayyuni li zaujiki ki zama mai kwalliya wa mijinki yau mata da yawa sun zama ƙazamai ƙazamai wallahi ba sa wanka ba sa wanki ba ta buroshi bakin tamiyar kwana uku da ta wuce gaja-gaja Allah abin abin takaici mala to ki zamanto mai ado da kwalliya shafe-shafe kyale-kyale goge-goge dangwale-dangwale ɗige-ɗige duk ki dagi kuma ki zama mai gyara jikinki mai gyara ɗakinki mai gyara falonki mai gyara kicin ɗinki mai share ban ɗakinki mai share tsakar gida mai kwalliyance jikinki ki ga yadda zaki saye mijinki amma kin tsaya sai ka ce wata tsohuwar roka gwazab gwazab kina tafiya kina murgudewa ta nan kina tafiya one side locomotion Allah ya sauwake so don haka za mu tashi wannan babi sati mai zuwa wanda hima akwai darasi da yawa abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya fi mana ina jin akwai tambaya ɗaya ko biyu ko sai mu amsa sannan sai mu kaɓe karatu insha Allah
Na'am wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mallam Allah saka da alkhairi. Mai tambaya ta farko tana tambaya ne game da abin da ya shafi takaba ne. Ah mijinta ya rasu kuma za ta fita takaba sai ake bata magana ake bata bayanin cewa sai ta kyautar da zannuwanta da takalmanta da wasu kayayyakinta dai. Yayin da ta zo fita takaba saboda bai kamata ta yi amfani da su. Tambaya ne dangane da matar da mijinta ya rasu take take takaba kuma ta zo fita takaban ne sai ake ce mata sai ta kyautar da zannuwanta da take sakawa da wasu kayayyakinta don bai kamata ta saka su ba bayan ta fita takaba to wannan ya halatta a musulunci kin haɗu da yan 419 billahi lazi za su kwace miki leshinan ki billahi lazi ki yi hankali ba wanda ya ce wai kin fita daga takaba sai kin kyautar da kayanki ba wanda ya faɗi wannan wai kayan da kika sa a takaba wai yanzu bai kamata ki sa su ba ba wanda ya faɗi wannan don haka ki yi hankali ina ga sun gano kina da wasu less less masu tsada da wasu english wax masu tsada sun rasa yadda za su yi su karɓa sai suka fito miki da wannan hanyar don haka ki hankali za ki kyautar da kayanki a banza wannan shine gaskiyar magana ƙarya ne ba wanda ya faɗuwar annabi bai faɗa ba Allah bai faɗa ba malamai ba su faɗa ba ki rike kayanki ki ci gaba da sakawa Allah ya sa mu dace Allah gafarta mishi
wannan ta yi tambayan sai dai bin san ko mai tiki tana cewa malam wai namiji zai iya yin kitso ba haram ba ne to ma'ana zai wa matarsa kitso ne ko hire ya ko ko shi zai akan shi ne abin da mu sani ba in zai wa matarsa ne ya matsayin yake in kuma shi zai wa kansa ya abin yake
idan matarsa zai yi wa babu laifi wannan soyayya ce da konayya da lobayya an gane magana da kyau ko in ya iya dan akwai mazajen da sun iya kitso ce zauna he kawo kujera ya zauna ya kitse ke tas billahi lazi an gane ko kuna yi kuna hira in ya ga kwarkwata kuma ya kashe miki kwal hakan nan ya rankwashe ki Allah ya sauwake so da haka in shi zai miki kitso ya iya wannan ba wanda ya hana ba wanda ya hana kwalliya ce da ado in ya iya ya miki a ba ga sunan waɗannan yan duniyar mazaje ne ma suke musu make-up fa make-up kaga yarinya ta zauna wai namiji ne ke shafa mata hoda ya ce daga haɓar ta daga karkata bakin ta karkata yi haka wani katon banza malam wai ya zo yana shafa mata hoda ba gara mijinki ma ya shafa miki ba ya fi alheri an gane to amma in shi ne zai yi wa kansa to wannan kuma gaskiya haramun ne saboda wannan ya saba wa yadda annabi ya ce namiji ya tattali gashinsa ba laifi bane namiji ya tara gashi musulunci ya yarda da kabar gashi amma da sharaɗin za ka dinga gyara shi kuma ba za ka dinga aske wani gefe kana barin wani gefe ba kamar yadda wasu za ka ga sun share gefen nan sun yi tunko ya tashi sama ya yi tsini nan kuma kwal kwal kwal kwal ko kuma a kankare daga rabin kayi zuwa ƙasa nan kuma sai a bar wani ɗan cinko a kayi bobi brown ne ko bobi wacce sheganta kuna min alja'irina ne oho to koma dai ya ne musulunci ya hana rage wani bangare na kayi da kuma barin wani bangare amma dan ka tara gashin ka dinga taje shi kana shafa masa mai ba kuma mai da zai dayin ɗinsa ba a fahimce ni mai da zai sa shi ya laushi kuma ya taju ya yi santsi wannan duk babu laifi na fata an gane amma kitso da gyara gashi wannan mata aka sani da shi domin ado na gashi a kitse shi ko a masa wani launi ba a sakawa maza wannan ba mata ne aka yadda su kitse shi ko su taje shi su gyara shi su ma ba da sharaɗin za su daya shi ba na fata an gane ko za su canja gashin da wani na dabba ko na wani abu Allah ya sauwaƙe na eh idan yayi kitson kuma yayi kamanceceniya da mata jazakumullahu khaira kuma annabi ya la'anci mazaje alladhina yashtabihuna bin nisa ko yushabbihuna bin nisa wanda suke kamanceceniya da mata annabi ya hana wannan wallahu a'lam
da sai masu bukatun adoyi akwai malam usman yace akwai yarsa da sun kwana a asibiti Allah usman mana dauka mana hoto yake cewa roƙa mata Allah Allah ya bata lafiya tare da sauran marasa lafiya sai masu bukatu na alkhairi akwai dan uwa da yake da bukatan a roƙa masa Allah haƙƙinsa da ya makale Allah ya fitar masa da shi
to muna addu'a waɗanda duk suke cikin matsaloli irin wannan da damuwoyi makamantansu ubangiji ya kawo musu sauƙi ubangiji maɗaukakin sarki ya yi musu waɗannan matsaloli haka shi malam usman da yake da majinyaciya a asibiti muna addu'a subhanahu wata'ala ya bata ya bata lafiya Allah maɗaukakin sarki ya sauwaƙe sannan muna addu'a dukkan mu bukatun mu na alheri Allah maɗaukakin sarki ya biya mana matsaloli da damuwoyin mu duka Allah ya yafe mana Allah kuma ya yaye mana su Allah ya ƙara mana ilimi mai albarka Allah ya sa aljanna ta zama komar mu Allah ya haramta wuta cin naman jikin mu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a ɗalibai